أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله قراتمنا وانا لتافينا داليا زامو أورا دقائن دمك قوانا زامو تشافينا أربعين دا بيو أئل وننبقون amma za mu ɗan dawo baya mu karanta baiki ɗaya na ƙarshe da muka kwana saboda karatun ya haɗu. Yana magana game da ilimi, cewa wanda ya yi ya yi, wanda bai yi ba bai yi ba, ko shi ɗan wane ne kuma ko shi ɗan gwani wane ne. Shi ilimi ilkun nafisun, wani abin ratayawa ne mai tsada layu aru da ba a ba da aransa. Wana irin kuma mai gujewa ne, muta'addidin mai tsananin gudu an kulle fadmin ga dukkanin mutum wani mutum marar basira augari ko kuma mutumin da yake wawa duk wanda bai tsaya ya kula da shi ba to zai neme shi ya rasa lam yusmihi sahaman wa lam yabtabzuhu bazun wa lam yasra bi ramyati miglidi lam yusmihi sahamun wa lam yabtabzuhu bazun wa lam yusra bi ramyati miglidi lam yusmihi sahamun sahamun wani irin mashi ko kibiya lam yusmihi bata iya harbin ilimi ba ilimin ka ce wani ya zo ya harbe shi ya kaɗe shi kamar yadda ake zuwa a farauce wani abu to sahamun wata iriyar kibiya lam yusmihi ba za ta iya farautar ilimi ba saboda haka ba da ƙarfin tuwo da faɗa ake kwatan ilimi ba a zauna za ka kai shi yadda kowa yake eh lam yusmihi sahamun wata iriyar kibiya ba za ta iya zuwa ta farauci ilimi kamar da ake farautar namun daji ba walam yabtazuhu bazun sannan kuma wanda yayi ilimin bazun shafo walam yabtazzuhu bai iya sace ilimin ba kamar da shaho zai zo gub ya dauke dan kaza ya sama to in kai shi babu wani mutumin da ya isa ya zo ya kwace maka shi walam yusra shi ilimi ba a kayar da shi biram yaci da jifan miklati bahago ka san shi bahago shi fa kowa iya jifa in ka sa mutum bahago ne da jifa da duka ba wanda ya kai bahago shi yasa hausa ma suke cewa bahago mai dukan keta mara mahago mai dukan mugunta to lam yusmihi sahamu sahamu wata idar kibiya lam yusmihi bata iya farauto ilimi ba bazu shafo wa lam yabtazuhu bai iya kwacin ilimi ba in kai haka za a ga aurenka a barka da kayanka wa lam yusra ilimi ba a kayar da shi biramiyatin mikladi da jifa irin na bahago لكن بأشراك الهلوم وهمة نفاذة الأغراض فليت سيدي لكن بأشراك الهلوم وهمة نفاذة الأغراض فليت سيدي لكن بأشراك الهلوم شي إلمي أنا تارا شيني بأشراك الهلوم da tara hulumi hankula sai mutum ya tara hankulansa guda bi asharakil hulumi da tattara hankula wahimmatin da tattara himma guri guda na fazatil agradi na fazaci wanda take a banzarcewa al'agradi burace burace al'agradi na fazatil agradi mai zarcewa al'agradi bukatu fal yusayyadi to a haka ake ake farautar ilimi lakin bi ashirakil hulumi sai dai da al'ashirakil hulumi ana samun ilimi bi ashirakil hulumi da tattara taron alhulumi hankula sai an tattara hankali guda wa himmatin da wata iri hima na fazatil agrabi wacce take mai zarcewa al'agradi bukatu amma al'agrab shine kamar abin da ake kafawa saboda koyon harbi na fazatul agradi mai zarcewa al'agrab bukatu falitu sayyidi anan ake farautar ilimi sai ka tara hankalinka guri guda wa jawadi shikrin tamdadihi ma'awwibin abadan bi aqdaril madariki bi aqdaril madariki musidi wa jawadi shikrin sannan bayan haka sai wa jawadi sai an hau wani ingaraman doki fikirin na tunani tamtadihi da zaka haushi mu'awwibin mai yawan tafiyar dare ai mu'awwibin mai yawan tafiyar rana abadan har abada bi aqdaril madariki zuwa ga sasannin ilimi shine almadariki ilimi saboda ilimi riskarsa ake yi shi yasa a mas'ala ta ilimi ake cewa istidraki istidraki bi aqdaril madariki da sasannin ababai riska sune ilimi musidi kuma wannan ya zamto mai gaggawa shine musidi mai gaggawa mai gaggawa eh wajawa da fikirin ana samun sane da ingaraman doki fikirin na tunani tamtadihi da zaka haushi mu'awwabin mai dawwamar da tafiya da rana musidi mai gaggawa abadan har abada bi aqdaril madariki zuwa ga sasannin abin riska shi ilimi sai an yi wa an yi gobe an yi jibi an yi gata qaidil awabid la yazalu alal wana fi kulli mu'usatin yaruhu wa yagtadi qaidil awabid la yazalu alal wana fi kulli mu'usatin yaruhu wa yagtadi qaidil awabid shi ilimi qaidil awabid a shi wannan ingarman doki da zaka hau amma fa na tunani da himma sai ya zanto qaidil awabidi da baibayin masu gudu la yazalu wanda baya gushewa alal wana a bisa wahala fi kulli mu'wisatin a cikin dukkanin wani al'amari mai wahala ya ruhu yakan yi sammako wa yagtadi ya kayyama himmar ma da za ka hau ba kowace idar himma ba da ta zamto kaidil awabidi da baibayin masu gudu abin da akin da kaidil awabidi shine in kamar mota ce ko abin hawa ana cewa kaidil awabidi ma'ana da baibayin masu gudu idan ka hau irin wannan dokin mutanen da suke tafiya in ka zo ka wuce su kamar suna tsaye kamar irin yanzu ne dai mutum ya hau jif idan ka hau motar mota jif manya-manyan motoci ko irin hilux din nan manya idan ka zo kuna tafiya idan ka samu mutane kamar suna tsaye ake wuce su in ka wuce in mai hilux ya wuce ka baka sace ganin sa ba baka sace ganin sa ba ya tafi kenan har abada kuma ko da makai gudu kake iya karfin ka shi haka za ka ga ya zo kamar a natsama shi ke ya wuce kuma ka sake ganin sa ba to shi ilimi sai mutum ya hau himmar da take ai kaidal awabidi da baibai masu gudu wanda wanda yake yi ma in ya ga yadda kake sai kamar shi din baya yi ai ana haka ko ko a yanzu a rayuwa in kana da kuɗi in ka ga wani mai kuɗin sai ka kai baka da majari duk kuɗin da ka mallaka ka kafta gidajenka da komai yanzu nan yana da kuɗin da zai iya sayan ku gaba ɗaya da kai da dukiyarka gaba ɗaya to ilimi sai mutum ya sami irin wannan himmar da masu himma ma shi sun ga kamar cewa bayi suke ba qaidul awabidi da baibayin masu gudu la yazalu baya gushewa alal wara a bisa a bisa a bisa wahala fi kulli mu'wisatin a cikin dukkan wani al'amari mai wahala ya ruhu yakan yi sammako wa ya gisabi ya kai yammaci yana yi ma'ana sai an yi abu yau da gobe kenan min ba'di naz'ir ruhi fi istidaihi wa mazaqi sabrin lil hawaya muskidi min ba'di naz'ir ruhi fi istidaihi wa mazaqi sabrin lil hawaya muskidi min ba'di naz'ir ruhi shi ilimi ana yin sa ne min ba'di naz'ir ruhi bayan ciratuwar rai fi istidaihi a wajen neman sa sai kana yi kamar zaka bada ranka eh shi ne sai ɗahi na zikin ruhi kana abu kamar ranka zai fita eh shine min ba'da na zikin ruhi bayan kiratuwar rai fi sai ɗahi a wajen bayar da shi kana yin abu kamar da gaske wa mazaki sabri hakan nan ilimi ana yin sa ne wa mazaki sabri da ɗanɗanar sabri maɗaci shine sabrin dinan maɗaci wannan itace mai ɗacin muskili wanda yake mai ƙonawa lil hawaya ga kayan ciki sai mutum ya kwankwaɗi wahalhalu da baƙin ciki da damuwoyi tukun ake samun ilimi eh shine min ba'd nazqir ruhi bayan ciratuwar rai shi istidaihi a cikin bayar da shi wa mazaqi sabri da kuma dandanar gunar shanu ko kace ba zaqi sabri da dandanar madaci muskidi mai konawa lil hawaya ga kayan ciki sai ka kunkuɗa abubuwa da na bakin ciki ko a cikin abokanka in ka ce za ka yi ilimi in kai garaje sai ka fuskanci matsala kamar dai ni yanzu babbar matsala ta a cikin abokai wani in aka wata sunan kama ashar zai wani da an faɗi sunan kama ashar zai saboda ni kawai kai ɗan girman kai ne me girman kanka kawai baka zo kun zauna kun yi tsadi da shi ba lokacin da yake majalisa ka tafi neman karatu lokacin da ya dawo yake hira kai ka ɗauki carbi ka shiga halwa shikenan kawai kai dan girman kai kada kamar ma ka fi sa'an su saboda haka to ilimi sai mutum ya fuskanci matsala sosai duk mai neman ilimi sai ya fuskanci matsala sosai zai fuskanci kalubale da yawa kowace iriyar fassara ma za a ma wata fakkurin wata dabburin wata sabburin wata tarrorin wata kashifin wata ma'adudi wata fakkurin ilimi sai da tunani wata dabburin sai da lura wata sabburin da kuma kallafawa kai haƙuri wata darrori da kuma ɗaukan cutarwa na rashin kuɗi ne a cutarwa na mutane ne da fassarori daban-daban wata kashifin sai an fuskanci ta kashifi shine talauci wata ma'adudi da kuma yunwa shi ilimi haka yake wata fakkurin sai da tunani sai kana kana tafakkuri mas'ala kaza da mas'ala kaza ya ta haɗu ya ta rabu wata dabburin kuma sai da lura wata sabburin da kuma kallafawa kai hakuri ba wai dan ka ji ka gaji kawai ta tashi zaka ka bayar ba ka bari ba wata daruri sannan kuma sai mutum ya fuskanci cutarwa cutarwa na mutane ko kuma cutarwa na jiki ma ko kuma cutarwa masu kansu ma mutanen za a yi ta maka fassarori daban-daban kai mai girman kai ne ko kai mai kaza ne ko kai mai kaza ne kowace idan fassara ma za a yi ma wasu ma abokan karatun ne in suka ga cewa kamar haskenka ya fi nasu shi kenan sai a samu wani shaidani sai ya kirkiro wani laifi ya liƙa maka don dole sai ya sa maka bakin jini to sai ka fuskanci cutarwa na mutane wadda kashifin da kuma talauci ta kashifi shine talauci ko da ba talaucin ne irin yadda ake tsammani ba to sai ka fuskanci talaucin talaucin shine abubuwa na damammaki da yawa na rayuwa wanda suke zuwa maka wanda idan da ka bi wannan damammakin za ka samu kuɗi to sai ka haƙura da wannan kuɗin da ka ga za ka samu kai haƙuri kai malaji da abin da ka samu don ka samu damar da za ka yi karatu wata ma'adudi da kuma yunwa sai mutum ya sha yunwa a wajen karatu in ma ya zama yunwa saboda babu abincin in ma kuma ya zama yunwa saboda in ka cika cikinka da abinci karatun ba zai yi ba wata wasulin wata wasulin wata hawulin wata garrubin wata farrudin wata hajjudi wata wasulin sai mutum ya, ya, ya kama kafa shine tawassali sai mutum ya kama kafa da shehunnai bayin Allah wanda ilimin ke hannunsu dole sai ka sai ka kama kafa da su wata wasuli sai kuma ka nemi shiga jikinsu shi da tawassuli ka nemi shiga ka zama dan fada wata wasuli da kuma shiga in kana wajen malami kana karatu to kai kokari ka zama dan fada a gurinsa ba wai ka makale masa kullum kuna tare ba a'a ya zamto bangaren kyautatawa kai kokari ka zama na fada a jikin saboda hanyar kyautatawa wasu al'amuran su wasu muhimman ayyukan su duk kai ma ya danganta ga yanayin mukamin ka idan mukamin ka na ka karbi kayan sa ka wanke ne ka goge ka kai masa sai kai haka in kuma wannan ba shine abin da ya dace da kai saboda kowane mutum akwai abin da ya dace da shi in abin da ya dace da kai ka ɗan ɗauki wasu ‘yan kuɗaɗe ka bashi ya tafani ne ka bashi in abin da ya dace da kai ɗan kwana biyu uku ka je ka auno shinkafa ko gero ko wake ko wasu abubuwan da ka san a gidan malam ana ma'amala da su yau da gobe ka kawo ka miƙa duk wannan abubuwa ne na tawassuli ko wasu sabulu na wanka da wanki abubuwa dai kai in kana karatu wajen malami kai za ka fuskanci inda matsalolin suke kuma ka fahimci abin da ya fi so sai ka rika taimaka masa da shi to sai ka yi wa tawassulin sai ka kama kafa zuwa ga ma'abota ilimin wa tawassulin kuma sai ka samu fada shiga shine neman shiga neman gindin zama dole ka rika kyautata musu ka rika ka sanin me suka fi so sai ka rika yi musu wata hawulin sannan kuma sai ka zamto wata hawulin sai ka zamto mutum mai yawan dabara duk da mai wani ya ce takallubin jujjuyawa wata hawulin sai mutum ya zama mai yawan dabara ya zamto komai maluma ba sa son ba sa son ba sa son shishigi mutum ya zamto mai dabara kar abubuwan da kake ka rika zakewa kana wuce gona da iri akwai diwa maluman da ba sa son shishigi sai mutum ya zama mai dabara saboda kowane malami akwai abin da in kai wannan malamin zaka burge shi wannan malamin kuma in kai ka fusata shi to sai ka zamto mai dabara wa tagarrubi kuma sannan sai an samu bakunta shine tagarrubi bakunta idan garin ku ba gogaggun malaman da bukatar ka za ta biya a gurin su shikenan sai ka samu tagarrubi sai kai bakunta sai ka tafi wani garin ka je ka nemo shine tagarrubin dinan ko kuma a'a a garin naku watakila ma a gidanku ake bayar da karatun to shi ma sai a samu tagarrubi sai ya zamto wani karatun kana yin sa a gidanku wani kana yin sa a waje akwai da yawa wanda da yawa malamai da yawa malamai za ka samu masu dabara daga ciki za ka samu gidansu duk abin da kake bukata na ilimi za a koya maka amma sai a tuttura ka wasu guraren yanzu kamar motsan gairar mu duk abin da kake bukata na qur'ani za ka samu amma za ka samu bayan za ka samu bayan mutum ya karatu a gidan mahi an tuttura su wasu wasu wurare saboda ya je ya karo karatu to idan mutum gidansu ma akwai makaranta duk abin da kake bukata na ilimi za ka samu a gidanku ba ma barin garin ba to zai fi maka kyau ka samu wasu makarantu na waje ma ka shiga saboda ne a gidanku kowa girmama ka zai yi amma in ka je waje za ka shiga cikin mutanen da kai ma za ka zama ba kowa ba ne irinsu ne to nan za ka sake samun wata sakafar da gidanku babu shine wata garubin a samu bakunta mutum ya tattara kayansa ya bar gari ko kuma idan baka bar garin ba ma ilimin ilimomin da babu su a makarantar ku ko a zawiyar ku kuma kana bukatun su ka tafi wani gurin bakunta ka tafi wata zawiyar ka je ka nemo za ta yi wa malamin ku luga ya fi iyawa sai ka dage ka karatun luga a wurinsa kana son hadisi daga baya shi kuma ba gwanin hadisi bane sai ka tafi sai ka ga a garin nan wata zawiya ne shehin zawiyar gwanin hadisi ne sai ka je karanta hadisi a gurinsa ko kuma wataƙila malamin zawiyar ku ya san luga ya san hadisi amma ba gwani ba ne ɓangaren abin da ya shafi nahau da sarfu sai ga a zawiyoyin da suke garin ku shine tagarrubi sai ka je ka nemo wataƙila ka san nahau ka san tasrifi ka san balaga kake bukata kuma zawiyar ku babu balaga malamin ku bai san ilimin balaga ba ko kuma ya san balagar amma ba gwani ba ne a madadin ka dadira a haka sai ka ga wani shehi ne masanin balaga sai ka je wurinsa ka ce kana san balaga shikenan sai ce to ka nemo littafi kaza da littafi kaza ka ba makaranta to shine tagarrubin na amma wannan tagarrubin din yana nufin barin gari ne kamar inda kake amma kuma tagarrubin zaka iya yin sa a gidan kuma wa tagarrubin da babunta wa tafarrujin da kuma kadaituwa tafarrujin kadaituwa kar ya zamto kai ɗalibin ilimi ne kullun kana majalisa kana cikin jama'a kullun kana cikin jama'a wani karatun sai an keɓe an duba shi wa tahajjudi da kuma raya darare sallar dare ko kuma bin karatun da daddare fa wara'a wakazin nakli shauka shahadihi wa wara'a shaukan nakli nailil urulailil urjudi fa wara'a wakazin nakli shauku shauru shahadihi wa wara'a shaukin nakli nailil urjudi fa wara'a wakazin nakli shauru shan shahadihi farar saƙa ta zuma shauru shine neman zuma shauru shahadihi shan farar zuma ka je daji yadda take ka ɗebo ta shine shauru zuwa shan zuma wasu a hausa wasu suna ce mata ganin zuma wasu kuma hausa suna cewa shan zuma da an ce suwa sun tafi shan zuma to an san cewa sun tafi daji ne su ɗebo ta a yadda take a gidanta to shauru shahadihi shan farar saƙi na zuma fawara a yana bayan wakzin nahali wakafi harbi annahali na wannan gudan zuma din in zaka je shin farar zuma zuma to dole zuma za ta harbe ka to saboda haka dinne neman ilimi dole ya sha wahala fawara a shaukin nakli fawara a a bayan ko ka ce fawara a shaukan nakli yana gaban shaukan nakli kaya irin ta giya nailul kaya irin ta ta dabino nailul urjibi samun zababban dabino duk wanda yake so samu zababban dabino mai kyau to dole sai ya hau bishiyar sai dabinon nan ya huda shi duk wanda yake hawa dabino ka je ka kalli hannunsa ka kalli hannunsa ka kalli cikin zaka samu duk fatar cikinsa ta ta ta ta, goge duk hannunsa in ka gani ta hannunsa a fafashe lokacin muna yara muna zuwa goriba muna hawa goriba muna hawa goriba mu je mu ciro mu je mu ciro mu sayar muna hawa kwalo kuma kwalo goribar shine danyarta wacce bata da hubon da bata nuna ba wanda za a saro a fasa a sayar din ne zuwa lokacin muna zuwa kwalo za ka ga din ne zuwa kwalo farko rigar sama tukun za ga ta yi tabbara tabbara ta yi baki baki saboda mai in ruwan kwalan nan ya taba riga ma za ga rigar ta canza sannan hannun mutum za ga hannun mutum a fafashe ƙarya ne ka hau gori ba ka hau baka fasa hannunka ba za ka samu za ga cikin mutum duk ya goge kafar mutum duk ta goggoge hannun mutum duk ya sassoke to shi ne abin da yake gaya maka cewa to samun ilimi ko samun duk abin da mutum yake so ya samu a rayuwa to sai ya wahala shi ne fawara a wakzin nakli yana bayan wakzin nakali suka na dabino a fawara a shauru shahadihi shauru shahadihi shan farar saƙa ta zuma fawara a bayan wakzin nahli wakzin nahli harbi ne irin na zuma sai ka sha harbi ka sha nailul urjidi samun dabino mai kyau fawara'a yana bayan shaukin nakli kayar dabino ne sukar kayar dabino sai kayar dabino ta soki mutum tukun ya samu dabino mai kyau amma in mara kyau ne watakila kasa ma za ka iya tsinta wa amama asdafan li'ali gautatan fil lujji wa tariya kusummul aswadi wa amama asdafan la'ali gausatin fi lujji watturiyaqu summul aswadi wa amama asdafan la'ali wa amama asdafan gausatun eh wa amama asdafan la'ali gausatun nutsu a cikin kogi wa amama asdafan la'ali yana bayan neman lu'uli ma'ana duk wanda yake so samu lu'uli sai yayi nutsu a cikin kogi shine wa amama asdas ali bayan gausatun nutso a kogi wa amama asda asdaf ali yana gaban neman lu'alu'ai mai neman lu'alu'ai to dole sai ya shiga kogi yayi nutso filluj a cikin zurfi irin na kogi watturyaku daman atturyaku magani summul aswadi ai dafi ne na bakin maciji ai daddafin bakin maciji ake yin magani kaga dashi kisa yake amma kuma sai a yi magani da shi to shi ma abubuwan da suke da matukar wahala a rayuwa in aka jure su kuma sai a samu abu mai amfani shine wa amama asdafan la'ali gausatun gausatun nutsu amama asdafan la'ali yana bayan neman lu'alu'ai fil lujji a cikin nutsu a kogi wattur ya ku magani summul aswadi dashi ne irin na bakin maciji saboda haka abubuwan da suke da wahala dai sai kaga kuma sun zo sun zama magani wasaqaru yantazimu dari dari da talal ala wallaysa yagasha sarhanay lisifridi wasabru wasaqaru yantazimu dari da talal ala wallaysu yagasha sarhaduna sifridi wasaqru shafu shine asaqaru wasaqaru shafu yantazimu ɗari daka shi ne yake kama abin farauta lal'ala ba jakin dawa ba saboda shafo yana da ilimi ne shi yasa har yake iya kama wata dabbar shi ma ya ci shine wasaqru shafo yantazimu ɗari daka shi ne yake kama a ɗari ta dabbar farauta lal'ala ba jakin dawa ba tunda jakin dawa ba shi da ilimi abin da ke gaya maka mutumin da yake da ilimi shi yake iya kama manya-manyan al'amura a rayuwa saboda yanzu kusan ƙarfin ƙwaƙwalwa ya fi ci a kan ƙarfin jiki yanzu mutum yana da ƙwaƙwalwa mai kyau ya yi ilimi musamman yanzu ɓangaren science and technology to ƙarfin wannan ƙwaƙwalwar da gano abubuwan ya fi ƙarfin jiki kana zaune manya-manyan sadaukai masu ƙarfi sai su ta ɗaga buhu a gabanka su ta aiki saboda ni kai da ƙwaƙwalwa kake aiki yanzu in aka zo yin gini idan kaga ofciya da za a kaga beni da za a gina kaga beni hawa uku ko hawa hudu ko hawa biyar wannan ginin da aka yi gaba ɗaya injiniyan da ya tsara wannan ginin ya fi kowa samun kuɗi kuma za a iya wannan ginin har a gama bai ɗaga bulo ɗaya a kansa ba saboda ni saboda aikin da yake da ilimi yake idan kaga hanya an yi hanya an yi kwalta ta tafi an yi wata babbar gada To idan ka bincika injiniyan da ya tsara yadda za ya aiki ya fi kowa samun kuɗi a cikin aikin. To watakila za ka samu ko kwangiri ɗaya bai ɗauka na siminti daga rawul ba, saboda mai shi da kwakwalwa yake aikin. To shi ne wasaƙaru shafo yantazimu darisa shine ke kama dabbar farauta lal ala ba jakin dawa ba shi jakin dawa kawai a karfi ya sani wallaisu shi zaki ya gasha sarha shine yake zama a cikin duhuwa ya samu babbar bishiya ya zauna a karkashinta ya abin da yake so saboda yana da ilimi duna sifridi saboda shi shi zaki bayan karfi ma ya fi sauran dabbobin dawa ya fi sauran dabbobin dawa ilimi ne saboda ne ai in karfi ne irin su giwa sun fi shi da giwa tana da ilimi da shako bai sai kayar da ita ba ai da zaki bai sai kayar da ita ba giwa kafar ta ɗaya kawai in ta sa ta danna zaki ina tsammanin za ta iya za ta iya murkushe za ta iya kashe shi giwa ta daga kafar ta ta buga akan zaki ba za ta iya fasa shi amma saboda shi ya fi ta ilimi sai kayar da ita zaki sai kayar da giwa eh to shine wallai su shi zaki ya ga shassarha shi ne yake zama a babbar bishiya duna sifirdi banda ɗan tsako eh duna sifirdi banda ɗan tsako amma wannan sifirdin a tsofan karatu wanda yake karatun mu na baya da muka yi wanda muka yi can sifirdin nan na fassara shi a wancan karatun da muka yi ta cewa zakaran kanda wanda a wata hausa suna ce masa zakaran kekuwa eh zakaran kekuwa amma da na sake dubawa daga baya sifiridin nan ba zakaran ƙeguwa ba ne ba zakaran kanda ba ne wani irin tsuntsu ne mai kama da fakara tsuntsu ne dai wanda yake da matuƙar tsoro kuma tsuntsu ne wanda kamar sayid ɗin kaji yake ba ɗan ƙaramin tsuntsu ba ne yana kama da kaza haka kamar ɓangaren dai kamar su fakara haka haka yake girmansa to wallai su shi zaki ya gashe sarha shi yake zaunawa babbar bishiya dole sifirdi banda ɗan tsako amma ba ba dan tsako bane saboda ban san sunansa da Hausa bane abu ne tsuntsu ne wanda yake kama da fakara a lokacin wanda muka karatu tare da su wancan lokacin har na dauki hoton tsuntsun ma na turo musu wanda yake so zai iya shiga Google sai ka shiga Google sai ka rubuta asifridi za su baka hoton tsuntsun wallahu ta'ala alam